أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي تيغبا da karatun da muke a wannan dare na asabar cikin riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin sati da kan mu mace muna 28 ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da 12 ga watan uku miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun fara karanta hadisin wanda ya zamanto shi ne mafi tsawon hadisi a cikin kusan kutubu sita musamman ma a cikin wannan littafi riyadu salihin shi ne hadisin kabimin malik radiyallahu anhu mun ci tsaka-tsake wannan hadisi ina ga inda muka tsaya idan bin manta ba bayan ya ce ƙala ko wallahi ma zalu yu'annibuna ni hatta aradtu an arja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa ukadhiba nafsi thumma qultu lahu hal laqiya hadha ma'i min ahadin qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qultu wa qila lahumā mithla ma qila lak قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي ina ga a wannan gaba muka tsaya na da kyau mu koma kan wannan gaba wadda muka karanta yanzu saboda magana ta tahi bai daya kabu bin malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ina rantsuwa da Allah dangina da mutane na ba su gushe ba suna kwara mun suna muzanta mun akan gaskiyar da na faɗi har sai da na kai ga na yi tunanin cewa in koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in karyatar da kaina sannan na ce musu akwai wanda ya haɗu da abin da na kwatance abin da na haɗu da shi suka ce eh akwai mutane guda biyu sun faɗa abin da ka faɗi kwatancin abin da ka faɗi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu kwatancin abin da aka faɗa mu qala qultu man huma yace su wane ne wa'annan qalu muraratu bin rabi' al-amri akwai murara da rabi' al-amri sannan da hilal bin umayya al-waqifi da hilal bin umayya al-waqifi qala fa dhakaru li rajulaini salihai sai suka ambata mun mutane guda biyu nagartattu wanda ya zamanto ana lissawa su cikin mutanen kwarai kad shahida badran sun halarci yakin badar fihi ma uswa kina akwai jagoranci a cikinsu akwai abun koye mai a cikinsu domin manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa me ya tsinkayar da kai da mutanen badar kai ka ce Allah ya ce ku aikata abin da kuka so na gafarta mu qala fa madaitu hina zakaru zakaruhu mali sai na yi tahiya ta lokacin da suka ambata mu wannan mutane guda qala wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min bayni man takhallafa anhu mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana a mana magana mu guda uku wannan daga cikin wa'anda suka toge ta hiba yakin tabo wannan gaba na karantar da mu wata hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa sallallahu alaihi wasallam ya kebe wa'annan mutane guda uku bayan mutane guda da yawa ne fustahi ba aka karɓi uzurinsu amma su wa'annan aka ce musu a'a ku je har sai Allah madaukaki ya yi tsaftar da wuce akan saboda mutanen ƙwarai ne sun sha bamban da wa'ancan mutane sauran mutane kuma aka samu su takunkumi wanda ba a sanya wa wasu takunkumi ba قال فش فاشترينا الناس فاشتب فاشتنبنا الناس sai muka yi nisa da muka mutane muka kaurace musu aw qala taghayyaru lana ko kuma cai a a mutane sun canza mana fuska alakar da muke tare da su ta walwala da ɗebe kewa a yanzu babu ita mutane sun yi watsi da mu hatta nakaraftu li fi nafsil am kai har sai da kasar da nake cikinta ta canza mun kwata-kwata na ka kyamarta kamar ba kasar da nake ciki ba ne ba ma hiya bil ardin lati a'aru ta kasance kamar ba wurin da na sani ba ne ba wani wuri ne daban wanda ban san shi ba falabisna ala zalika hamsina lailatan muka zanna a wannan yanayi da matsayi na takunkumi da mutane sun kaurace mana kwana ko dare rake hamsin fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi baytihima yabkiya abokai na guda biyu murara da hilal sai suka zamanto sun zamna a gida sun kaskantar da kansu a cikin gidan dajin ba abin da suke yi sai kuka wa amma ana fakuntu a shabbul kawai wa shiladahun ni kuma na kasance na yi su zama saurayi kuma na yi su ƙarfi kenan ba ni ba tsohu ba ne ba ba su tsohu ba ka bayyana suka yi tsoha fakuntu a fa ashhadu salata ma'al muslimin na kasance ina huta ina halarta sallah ta jama'a tare da musulmi wa tufu fil aswaq kai har kasuwa ma ina zuwa ina zuwa kasuwanni wala yukallimuni ahad ko ba wanda yake min magana nan ma wata gaba ce wanda za mu ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa tsallaka abin da ya umarta kuma ya hana a musu magana ba wanda yake musu magana kai lissahi mutum ya zo masallaci ya yi sallah da mutane a gaisa da wannan a gaisa da wannan a yi magana da wannan a yi da wannan shi ba a yi da shi ya je kasuwa ba ɗaya ba biyu bai je waccan kasuwa ya je waccan kasuwa ba wanda zai mai magana kuma dukkan wannan ƙarƙashin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dangantaka da abokantaka da abin da ya kamata haka ba ta sanya ba bata tsallaka ba dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi in zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mai sallama wa ko fi majlisihi ba'da salat iya mazamnin shi bayan sallah fa qulu fi nafsi sai in fadi a cikin raina hal harraka shafatai bi rabbi salam amma zala sallallahu alaihi wasallam ya motsa bakin shi leban shi guda biyu dalilin mai da sallama ko bai motsa ba sun ma'usalli ƙariban min kai har sai in yi sallah kusan shi ya zama to daga limami babu kowa sai shi wa usari kuhun nazara in yi kasa ta kallon shi saboda baya so su yi ido hudu da mazala sallallahu alaihi wasallam shi sanya ma ya zama to bai sani ba idan ya yi sallama mazala sallallahu alaihi wasallam iya motsa bakin shi ko kuma baya motsa saboda baya kallon shi baya so su yi da hudu amma iya sa ta kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza akbartu ala salati idan na fuskanto ya zuwa sallata nazara ilayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni wa idza tafattu nahwahu a'rada anni idan ya waiwaya na waiwaya in kalle shi sai kauda kai hatta idza qala zalika zaka alayya jafwat almuslimin mashaytu hatta tatawwartu jidara a'id abi qatada al'amarin da ya tsawo a kaina kuma da wawancin sauran musulmi da kabrara alakarsu da suka yi da ni mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'itu abin qatada sai da na tahi na hau kewayen ko katangal abin qatada gidan abin qatada wa huwa bin ammi alhali dan dan uwan mahaifina ne dan dan uwan mahaifina wa hib wa ahabbu an-nas ilayhi na hisan shi da kowa fasallamtu alaihi na mai sallama fawallahi na rabta alaihi salam kafin maliki kisha ina rantsuwa da allah duk da cewa wannan masoyina ne dan ɗaukuwa na ɗaukuwan mahaifina ne na mai sallama bai mai da musallama ba fakultu lahu na ce mishi ya abakata da an shugaka billahi هل تعلمني أحب الله ورسوله yace ya kai baban katada ina gama ka da Allah ka san cewa ni masoyin Allah ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ina san Allah da manzo shi sallallahu alaihi wasallam fa sakata bai mai magana ba sai kyale fa uttu fa nashattu hallo na sake gama shi da Allah fa saka sai kyale fa ubtu fa nashadtuhu hallo na sake gama shi da Allah fa kana Allah wa rasuluhu ala balle ga mu Allah da mazo shi ne mafi sani sai a zahiri sanin da muka yi kai masoyin Allah ne da mazo amma yanzu babu shaida Allah ne da manzo shi ne mafi sure mafi sani sallallahu alaihi wasallam a nan ma akwai matsala a kadiyya shi ne duk abin da yake da alaƙa da shari'a to wannan babu laifi ka ce Allah da manzansu ne mafi sani domin Allah ya karantar da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama dukkan abin da ya zama ko shari'a ne amma abin da ya shahi gami to wannan babu wanda ya san shi sai Allah kuma da fadar Allah madaukaki haka Allah madaukaki ce fafadat ainaya kabin malik sai ce idanuwa na sai suka zubda hawaye wata wallaitu hatta ta tsawarfar jidara na ba na koma na ba da baya har sai da na sake hawan katanga fa baina ana amshi fi suqil madina lokacin da nake tahiya a kasuwar madina idan na batiyun min nabati ahli sham sai ga wani mutum baki daga cikin mutanen sham mutanen sham su ake cewa na tsawa mimman kadima bi ta'ami ya biyu wanda ya taho da abinci domin ya saida shi bil madinati yaqulu a ya zo ya saida a madina iya cewa man yadulluni ala ka'b bin malik wa zai gwada man ka'b bin malik wa zai kai da gidan ka'b bin malik fatafiqa nasu yushiruna lahu ilai sai mutane suka yi kan nuna shi suka yi kan nuna mini shi nuna nuna ne ya zuwa gare shi hatta ja'ani har sai da yazo fa dafa ilayya kitabun min malik ghassan ya mika mun wata wasiqa daga sarkin ghassan wa kuntu katiban ni kuma na kasance mutum ne mai rubutu na iya rubutu na iya rubutawa na iya karantawa fa qara'tu fa idha fihi na karanta wannan wasiqa sai gashi a cikin ta amma ba'du bayan haka fa innahu qad balagana anna sahibaka qad shafa labari ya zo mana cewa abokin nan naka iya nabi manzo sallallahu alaihi wasallama yayi watsi da kai ولم يجعلك الله بدار هوان كما الله بسنيا كما أولي جدا نولا قنج ولا مضيعة كما ولي ولي باتت ولي كما ولا قنج وانا زمان تبايد مضي فالحق بنا نواصيك كذو كغمدم متيبي ما كيوا مكونتيك a wannan zabari ne aka so a mutum tun da musulmi sun sa mai takunkumi bar mu mu zo mu- mu- mu- mu lallabe ka mu maida ka kirista mu maida ka kafiri fakultu shi na karatuha sai na faɗi a lokacin da na karanta wannan wasiƙa wa hadhihi aidan min al-bala wannan kuma hannu wani bala'i ne na daban na daga cikin bala'i gari ina cikin bala'i kuma wani bala'i ya same ni wanda ana nema a raba ni da imani da musulunci fatayammamtu bi hasan sai na nihi da murhu da ita fasajjartu ha sai na kora ta tayammam alqasd shi yasa ake cewa tayammama ne a a halshi da lura na larabci na nihi a at-tanur tanda ko kuma murhu fasajjartu ha sai na kona ta hatta idza madat 40 min 50 har sai da kwana arba'in ya wuce daga cikin kwana hamsin wastalbasa alwahyu kuma wahayi ya yi shinkiri a kanmu bai zo ba idan rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya tsini sai ga manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo faƙala inna rasulullah fa'ida na ainihin na فإذا رسول رسول الله إذا رسول رسول الله يأتيني سيقى ما أيكم منظور صلى الله عليه وسلم يزوم كنا وجه منظور صلى الله عليه وسلم يأيكو يزومش فقال سيتك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم سنتشي وللي منظور ونسيدا يا الله دعمتش كار تبتع دريشي يأمرك أن تعتزل امرأتك iya umarninka ka yi nisa da matarka yanzu ba wai sauran mutane ba har matarka ba an sa mata kunkuri tsakanin ka da su ka kaurace ta domin duk irin musibar da ta samu mutum mata shi ba ta watsi da shi in dai mace ta kwarai ce a lokacin nan za ta ƙara runguma shi to a nan ana wannan yanayi sai zamanto an aiko cewa matan mata shi ya nisa da shi ya nisa da ita a faƙultu utallikuha ya ce mashi ya tambaye shi ana nihi in sake ta ne ko yaya ka duba ka gani ba wai nisa ba ma da aka ce ya nisa da ita a ya ce tambaya yi a utallikuha amma za a fa'al ko kuma me zai yi qala la bal itazalha fala taqrabanna yace a'a ba ta sake ta ba ka yi nisa dai da ita kadda ka suke ka kusance ta ana nihin saduwa da ita wa arsala ila sahibai mithl zalik mazala sallallahu alaihi wasallama ya aikawa abokai na guda biyu hilal da umayya kutarcin abin da aka gaya mu cewa su ma su yi nisa da matan su bi mithli zalika fa qultu limra'ati sai cewa matata ilhaqi bi ahliki fakuni indahu ki tahi ki je wajen gidan ko koma gidan ki kasance tare da su hatta ya qadi Allah fi zalika fi hadha al-amr hatta Allah madaukaki yayi hukunci a cikin wannan al'amari to ba ka gani matakin da ya dauka la'alla ka'ab radiyallahu anhu ya ji tsoron cewa idan tana kusa wata rana zai kusance amma idan ya zama to shi kadai ne ba kowa ya umarce ta ta tafi gidansu ta zamna da iyalanta da iyalansu har sai Allah madaukaki ya yi hukunci a kan al'amari na ba ja'at imra'atu hilal bin umayya sai mata hilal ta umayya ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat la sai ta zo mishi ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inna hilal bin umayya shekun da'iun laisa lahu qadir sani cewa hilal dan umayya dattijo ne tsoho ne wanda ya riga ya kare da'i laisa lahu qadim bai da wani wanda zai mai hidima fa hal takrahu an akhdumu ya kana ki in mai wannan hidima ne baka so mai hidima qala la walakin la yatrabanna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a amma abin da za a yi kai ya kusance ki ki je ki mai hidima saboda kasancewar ki tsoho ne baya da wanda zai mai hidima je ki ki mai hidima amma kai ya kusance ki fa qalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay ki manzo sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da Allah baya da wata bukata baya da wani motsi zuwa wani abu tana nihin cewa tsohon ya kai tsufa yadda ba zai iya saduwa da mace wa wallahi ma za la yabki mun bukana min amrihi ma kana ila yumihi hada tace mishi ina rantsuwa da Allah Hilal bin Umayya bai gushe bai iya kuka tun lokacin da al'amarin ya kasance al'amarin shi ya kasance har wannan rana da zo gare ka manzala kuma dama haka kafin malik ya ce sauran abokan shi guda biyu suka zamna gida suka kaskasar da kan suna ta kuka ba kala ne ba abu ahali walakin nam ba kala ne ba abu ahali sai wasu shashen wani daga cikin dangina sai suka ce لو استأذنت رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في امرأتك نعم والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي wannan kaf bin malik sai ce wasu shashen daga cikin dangina sai wani ya ce lawista azanta rasulallah sallallahu alaihi wasallam da dai ka nemi izinin manzon Allah wanda suke rayu Allah da amince su kara tabbata a gare shi fi mura'atika a cikin al'amarin matarka sha'anin matar faqad adina li amr li imra'ati hilal bin umayya an taqdima domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba matar hilal bin umayya izinin ta mai hidima fa qultu la asta'zinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da matata ba zan nemi izinin mazaɗa sallallahu alaihi wasallam ba wa ma yudiri ni ma za ya kulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan na je na nemi izini a mutamai hidima bin san ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mu idan azantu fiha idan na nemi izinin shi game da ita wa ana rajulun shabun alhali ni kuma mutum ne matashi ba kamar saura ba falabistu bidhalika ashara layalin sai na zamna a matsayin babu kowa kusa na bana tsawon dare goma fa kamula lana khamsuna laylatan min hin nuhiya an kalamina sai zaman duk wannan kwana goma da ne an cika kwana hamsin dare hamsin tun lokacin da aka hana a mana magana kuma sallaitu salatul fajr sannan ne sallar alfajr sabahin hamsin lailar wayewar garin kwan dare hamsin ana zahari bai a kan gida mai buyutina daga gidan da jimu nan kamar matsayin itashi na gida gidan sama babaina ana jalis alal hal a lokacin da nake zamne a wannan hali allafi zakar Allah ta'ala minna wadda Allah maɗaukaki ya ambaci halin قد ضاقت علي نفسي رينا تاي كنتي نا كنتتا وضاقت علي الارض كساما تامن كنتي باب والولا بما رفضت دا ابن دا تقصى سمعت صوتا صارخ او في او في على سلع يقول سينجوني magana mai kururuwa mai daga muryar shi aufi ala sal'i ko kuma akan wani dutse dutse ya kulu bi ala sautihi iya fadi ya iya daga muryar shi ya kabu bin malik abushir ya kai kaf dan malik albushrika fa kharartu sajida sina zubi ina wa Allah sujada sujada ta godiya domin ya ganin cewa an mai albishir da tuba da gafara da Allah maɗaukake musu kuma haka ya kamata duk lokacin da wata ni'ima Allah maɗaukake ma ni'ima to iya da kyau ka gode wa Allah madaukaki akan wannan ni'ima na daga cikin gode ni'ima yin sujada ana ce mata sujudu shukr kai tsaye fadi yayi sujada yawa Allah madaukaki sujada قال وعرفت أنه قد جاء فرج سنة cewa alhamdulillah yanzu ba buɗi ya zo waraka ta zo mafita ta samu ba آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة بتوبة الله علينا sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane da cewa Allah madaukaki ya gafarta mana ya ba mu ya karbi tuban mu alaina hina salla salatul fajr lokacin da ya sallaci sallar al-fajr fa dhahaba an-nasu yubashshiruna sai mutane suka kai suna mana albishir albishir duk wanda ya gamu da albishirin kawa ne Allah ya karɓi tubarka ba za a ba kibala sahibayya mubashiru sai mutane suka tahi wajen ɓangaren abokaina suna musu albishir waraka da rajulun ilayya farasa farasa sai wani mutum ya zaburar da dokin shi wasa a sa'in min aslama kibali sai wani mai tahiya ya tahi daga kabilar aslam wajena wa aufa alal jabal ya kai ga wannan dutse wa kana sautu asra min al faras sai zama to muryar shi ta yi gudun doki sauki domin shi iya kan tudu da ya magana kahin ma ya isa wannan maganar ta je falamma sha'ani allazi sami'tu sauta lokacin da wanda na ji muryar shi ya zo yi bashiru ne iya mun albishir na za a tulahu sauri saubayya sai na tuɓe mishi tufar da take jiki na faka sautuhu ma iya sai na sanya mai na ba shi wannan tufa domin shin daga albishir a lokacin nan kuma duk da cewa ka abu can ya mabu labarin cewa babu bai kasance ba mafi yalwa da hali kamar lokacin da ya toge wannan in ba haka ba samun tufa mutum ya zama to a wannan matsayi iya da tufa guda biyu ya sa wata hanya an je wata da wahala amma kafin malik nan take zari tobe wannan tufa ya ba wannan mutum da ya kawo mashi albishir bi musharatihi wallahi ma amliku garuma garuma kafin maliki yake ce ina rantsuwa da Allah bin mallaki ba kuma bayan wannan tufa guda biyu da nan yau ma idan a wannan rana ne bin mallaki ta ba tufar da take jikina ita ce dai wasu artu sau bai ne sai na ari tufa guda biyu a wannan zamani na mu za su samu iya da kwamfili da ne wani goma wani biyar wani shidda su kuma a kwamfule guda ɗaya ta shi ne a jiki kuma ya zare ya bada wani talabtu a ta'ammahu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na tashi ina nihin zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya talaqani annasu faujan faujan mutane gume gume suna gamuwa da ni yohanni'una ne suna mun gaisuwa barka ta hanni'a suna mun barka bitauba da wannan tuba da Allah madaukake mana waye kuluna li suna ce mu la tahna'ak taubatallahi alayk tuba Allah madaukake akan ka tayi dadi hatta dakhaltu masjida sai da na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu nas sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya zamne a gehe shi akwai mutane fa kama Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu Talha da Ubaidillah wanda ya ga Allah ta kar tabbata gare shi ya taso yuharwil iya saka hatta safahani har sai da gaisa da ni wa hanna'ani ya mun barka wallahi ma qama rajulun min al-muhajirin ghayru kabinan maliki yake rantsuwa da Allah iya takaici akan cewa babu wani muhajiri da ya tashi kuma bayan shi shi yasa bai mance ba abinda Talha ya mushi saboda matsayi ne wanda ya zamanto mai girma fakana ka'ab la yansaha li talha ka'ab bayyana cewa wannan abin da talha ya bishi ka shiga cikin wani bala'in kumci sannan kuma ka zo ka samu waraka ya zama to farkon wanda zai tarbe ka da wannan ga mutane suna zaune maimakon su taso ba wanda ya taso sai shi ya zo ya gaisa da kai ya ma barka barka mace wannan qalaka tabu dan malik radiyallahu anhu yace falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabru wajhuhu min as-surur lokacin da nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama a lokacin nan fuskar shi tana kyalkyali na haske na jin daɗi iya murna abishir bi khair yawm marra alayka mun waladatka ummuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai albishrinka da alkhairi wanda baka taba samun shi ba tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka فقلت أمن عندك يا رسول الله wannan alkhairi daga wajenka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ammin inda Allah ko kuma daga Allah ne qala la bal min indillah azza wa jalla yace wannan alkhairi wannan albishir daga Allah ne mai girma da buwaya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza subra istanara wajhuhu حتى كان وجهه قطعة ك... كأن وجهه قطعة تمر تمر idan wani abu ya daɗaɗawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam a rai sai zama to fuskar shi tana haske tana kyalkyali kai ka ce wani tsage ne ko bangare ne na wata kuma da haka sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam suke gane farin cikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin bakin farin ciki idan farin idan iya cikin damuwa sai su ga fuskar mazala sallallahu alaihi wasallama ta yi ja da iya cikin farin ciki kuma fuskar shi sallallahu alaihi wasallama sai ta yi kawalkiya tana kyalkyali wa kuna na arku zalika min kabe yace da wannan ne muka sani halin mazala sallallahu alaihi wasallam jalastu bayna yadayhi qultu sai na zamna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna min taubati na daga tubata abinda zan bada gudunmuwa akan tubata an akh an khali'a min mali akhla'a min mali wannan akwai taba'an akwai kuskure akwai an akhla min mali sai zaman to da ankin da qala'a ya sun game wuri guda da min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasul cewa in bada daga dukiyata sadaka ya zuwa ga Allah madaukaki ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kidan bada dukiyata gaba ɗaya sadaka ga Allah da manzo صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا الله ونسيدا يا الله دا من شاء الله سكار ثبتا غير كي كي cewa amsika alayka ba zamanaka ka rike wani shashin dukiyarka fa huwa khairul lak wannan shine mafi alkhairi da ce ka ba da dukiyarka gaba daya a a raba ka ba da abinda ka ba da ka bar saura wannan shine mafi alkhairi a gare ka fa qultu inni amsiku sahmi alladhi bi khaybar ya ce zan rike kasona na yakin haibar in ba da sauran dukiya wa kuntu ya rasulullah inna allah ta'ala innama anjani bisadaqa na bisadaqa ko yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam lalle allah madaukaki ya tsiratar da ni ne da gaskiya da nayi wa inna min taubati na daga tubata Allah muhaddisa illa sidqa ma baqit na daga alwashin da na dauka saboda tubata gafar da Allah ya mun cewa ba zan zantar da wani abu a rayuwa ta sai gaskiya duk abin da zan faɗi ba zan faɗi ƙarya ba zan faɗi gaskiya ne fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimin ablahu Allah ta'ala fi sidq alhadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى yake cewa ina rantsuwa da Allah bin san wani mutum ba daga cikin musulmi wanda Allah maɗaukaki ya jarraba shi da faɗin gaskiya zance na gaskiya tun lokacin da na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fiye da abin da Allah ya jarraba ni da shi na duk abin da zai faɗi gaskiya zai faɗi wallahi ma ta'ammattu kadhibatan منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce wallahi ban taɓa ban gangantar da gaskiya da ƙarya in yi ƙarya da gangan tun lokacin da na gawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan magana ila yau mai hada ya zuwa wannan rana wanda nake magana a kanta wanda nake da ba da labarin abin da ya wakana da ni wa inni la arzu an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya kuma ina roƙon Allah madaukaki ina fata Allah madaukaki ya kiyaye ni da yin ƙarya ya abin da ya mun saura na rayuwa qala fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki ya sabkar da wannan ayoyi laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati Allah madaukaki ya riga yawa annabin shi da muhajirai da mutanen Madina wanda suka bi shi a cikin lokaci mai tsanani Allah ya musu gafara domin gazo ta tabuka yi ta ne cikin tsananin zahi shi yasa can wani sahabi ya ce ai inuwa ya bi inuwa ka bi ya bi ya bi ya bi inuwa ya turara shi ma ka bi yake cewa lokacin da ƴaƴan itace da inuwa suka yi daɗi nan lokaci ne na zahi kuma wannan aya na karantar da mu duk mutumin da ya imani da Allah bai dace bai zargi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don nan domin Allah madaukaki da karan kanshi ya ce ya musu gafa haka nan bihim raufur rahim lalle Allah madaukaki mai ra'afa ne mai rahma ne ga mu'minai wa ala salatati allazina kullifu haka nan Allah madaukaki ya gafartawa wa'anda ukun da suka toge wa'annan ukun da suka toge hatta idan zaƙar alaihimul arzu har sai lokacin da ƙasa ta yi kunci a kan su bi marafubat hatta balaga har sai da ya kai ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuwa da kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya kana da mutanen da zaka zauna da su to ka zauna da masu gaskiya ba makaryata ba قال كعب كعب بن مالك يتي والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبا ألا أكون كذبته yake cewa ina rantsuwa da Allah Allah madaukaki bai mun wata ni'ima ba bayan ni'imar da ya mun ta imani ko so daya bayan ya shirya da ni da musulunci fiye da mafi girman ni'ima a raina da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya akan cewa ba zan yi karya ba ba zan mai karya ba cewa ban mushi karya ba gaskiya na gaya mishi ba a halaka kama halaka lalazi ba a halaka ba a halaka kama halaka lalazi na kazzabu inda na yi wannan ƙarya su da na halaka kamar yadda wa'anda suka yi ƙarya suka halaka inna Allah ta'ala qala lil ladina kazzabu hina anzala al-wahya Allah madaukaki ya ce wa wa'anda suka yi ƙarya lokacin da ya sabkar da wahayi sharra ma qala li ahad mafi sharra abin da aka faɗe aka cewa wani fa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa sayahlifuna billahi lakum إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يهلكون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين nan da wannan Allah maɗaukaki ya yi bayanin cewa sai ya halifuna billahi lakum za su yi rantsuwa da Allah su muku rantsuwa da Allah idan qalabtum lokacin da kuka juya baya ilaihi mai zuwa gare su kuka tai kuka juya baya zuwa gare su litu'ridu anhum suna rantsuwa da Allah ba dan komai ba saboda ku kauda kai ga kuskuren da suka yi ku yahe musu fa'aridu anhum Allah madaukake ce to ku kaudar da kai game da su innahum rijsun wa'annan mutane dauda ne wa ma'awahum jahannam sakamakon su wutar jahannama ce jaza'an bima kanu yaksubu sakamakon abin da suke aikatawa ya halifuna lakum zaka ji suna muku rantsuwa ne tardau anhum ba dan komai ba saboda ku yarda da su fa in tardau anhum idan kuka yarda da su fa inna allaha la yarda an al-qawm al-fasiqin to ku sani ba Allah madaukaki bayya yarda ga mutanen da suka zama to fasikai ne wanda suke tsallaka dokoki na Allah ina ga mu tsaya a nan sai tsana ya lokaci ya daga ya insha na'am na'am shi kuma lokaci ya tsare na wani ta da sallah قال كعب كعب بن مالك يجي كنا كلفنا أيها الثلاثة كنا كلفنا من كتن من توجي من بدأتنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نن قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا daga wannan koma bayan ula'ika wa koma bayan wa'anda suka yi rantsuwa manzana sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan kin uzum lokacin da suka mai rantsuwa fa baya'ahum wastaghfara lahum manzana sallallahu alaihi wasallama ya musu mubaya'a kuma ya nema musu gafara wa arja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amrana hatta qada Allah ta'ala fi Allah madaukaki ya mai da al'amarin wa har sai da Allah madaukaki ya hukunci a cikin shi bizalika da wannan qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa ala salatati alladhina kullu haka na abu sa ta ba ta tabbata ko gafara ta tabbata ga mutanen wannan guda uku wanda suka toge walisa alladhi zakara mimma kullifna takhallufuna anil ghazwa kuma bai kasance ba abinda aka ambata daga cikin togewar mu ga togewar mu kan wannan yaki wa inna ma huwa takhlifuhu iyana ana nihin rantsuwar wannan da ya sanya mu rantsuwa wa yarja'u amrana amman halafa halafa lau kuma da mai da al'amarin game da kuma bayan wanda suka mai rantsuwa wa atazara ilaihi ya kawo uzurin shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qabila minhu kuma ya yarda da wannan uzurin muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi in ba da lokaci ba da mun ambaci abubuwan fa'idodin da za mu samu a cikin wannan hadisi sai dai la'alla darasi mai zuwa insha Allah abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya farka mana subhanahu wa ta'ala wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. A?
Karfafan da kasance cikin wani hadisi an ambata kafin mani. Yana da kari yana da ruwa ya kamata Na'am. La'alla lokacin nan ba a ba su uzurin turiya ba. Akwai wanda yake da na biyu in da duk da haka nan na da kyau su gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin da suke cikin wannan.